أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da da mu cikin wannan masallaci inda za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala muna fata abinda za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana yau muna sha hudu ga wata ne ko sha biyar ko lissafin wata ya kare da an gama azumi ko ina ganin sha biyar ne ga watan sha hudu ko sha uku wancan sha uku malam malam sha hudu ga watan goma to Allah ya ba mu dacewa wanda ya zo daidai da sha ɗaya kenan ga watan sha biyu ga watan ga watan hudu na miladiya biyar. to jiya muna karatu kan batun wanda yake haƙo lokacin da ana cikin sallah kuma ya za a yi nan muka tsaya na alin ya ce zai fita ya wanke wannan haɓo ya dawo ya gina sallan shi a inda ya tsaya to sai malin ya ce wa in rafa'a qabla salami qabla salami nan ne ko ok wa marafa ba da salamil imami to mala ya ce wa marafa to duk wanda ya yi wannan haɓo ɗin ba da salamil imami bayan liman ya riga ya yi sallama kaga bi ma'ana shi wannan ana bin su wasu rakawo'i kenan da liman ya yi sallama yana daidai inda zai ci ko wannan sallah nashi sai haɓo ya zo mishi shi kuma yaya zai yi shi ne mala ya ce wa marafa ba da salamin imami sallama wan sarafa ya yi sallama wan sarafa ya juya bi mana ya je ya wanke wannan haƙo nashi wannan na farko kenan wa ya rafa a ƙabla salami hifa in ko ya yi wannan haƙo kafin liman ya yi sallama to nan ma in sarafa ya je ya juya bi ma'ana ya je ya wanke wannan jini wa gasalar dama ya wanke wannan jini sun maraja a sai ya dawo fajalasa sai ya zauna. To nan da malam yake sun maraja a sai ya dawo fajalasa ya zo ya zauna wa sallama ya yi sallama. Nan malam yana nufin wato an gama sallah ba a yi sallama ba. Bi ma'ana bi an yi raka'a na hudu ba a yi sallama ba, daidai za a yi zamantayya. To ya dawo ya yi zamantayyan sannan sai ya yi sallama. walra'ifi ga shi wannan mai haɓo ɗin ya samu an yabniya ya gina sallan shi fi manzilihi a can inda ya je wanke wannan haɓo wannan shi ne magana alhaji na jiya ya gina sallan a wajen a wani lokaci za ya isa idan ya ɗeba tsammani an yi dirka baƙiyatu salatil imami ba zai samu sauran sallah na liman ba an soma sallan da shi haɓo ya kama shi ya fita ya je ya wanke wannan haɓo ɗin sannan lokacin da ya fita ya ga to ai yanzu ya wanke haƙuwa ya dawo masallaci liman ma ya riga ya idar da sallah to ya samu ya gina sallan shi a can inda ya je wanke haƙo ɗin sai ya ci gaba kawai da sallan a wannan waje ɗin mun fahimci wannan ko illal juma'ata illa fi juma'ata sai dai in a cikin sallan juma'a ne to wannan fala yabni ba zai gina wannan sallah ba illa fil jami sai ya dawo cikin wannan masallaci a nan ne zai zo ya ƙara cikin sallan nashi amma in ba sallan juma'a ba ne sannan ya fita wajen wanke haƙo yake ganin kuma in ya dawo fa me bi hala sauran raka ɗaya ne ya rage kafin ya dawo liman ma ya riga ya yi sallama to inda ya wanke haɓan ya gina wannan sallah ya cika raka'a ɗayan ya yi sallama shikenan babu komai ba kabli babu ba'da akan shi na'am mala yace wa yaghsilu qalilud dami min ath-thawbi mai sallah yana wanke jini wanda yake ɗan kaɗan da ya gani a tufan shi, ko tufa, ko kuma jikinsa, ko kuma inda yake zama, inda zai yi sallah ɗin, inda ya ga jini to ya wanke. E, wala tu'adu salat illa min kasirihi ba za a mai da sallah ba illa min kasiri sai dai inda jinin ya kasance mai yawa mun gane ko sai dai inda jinin ya kasance mai yawa mun yi wannan karatun kamar a cikin izziya yu'fa an yasiru dami an yi rangwame farkon ma babin kenan an yi rangwame akan jini wanda yake ɗan kaɗan da mutum ya gani to wannan rangwamen da aka yi aka ce jinin nan in bai kai wato faɗin faɗin shan kwabo na ƙafan alfadari na gaba yau ba mu da alfadari amma in ka duba jaki za ka gan shi mun gane ko wannan ɗan za ka gan shi baki haka ina ganin a ƙafan hagu ne yake za a gan shi ɗan baki to in dai jinin bai wuce nan ba to an yi rangwame kan wannan jinin wanda ya sallah duk babu laifi da shi mun gane ko to wala tu'adu salati illa min kasirihi sai ba za a ce mutum ya dawo da sallah ba sai dai in jinin ya riga ya yi yawa to wannan ya riga ya yi yawa to a nan zai dawo da sallah har in ya yi sallah da wannan jini din amma in ɗan kaɗan ne an yi rangwame amma wa kalilu kulli najasatin gairihi wa kasiri hasawa'un amma in ko batun najasa ne wanda ba jini ba jini shi kanshi najasa ne amma yana da bambanci da sauran najasa kamar fitsari ko bayan gida saboda in ka duba ko a cikin mai shari yana cewa shi ai jini wato jikin mutum kamar buta ne na wannan jinin inda ba a iya rarrabe ba za a wato samun jini shi ya fi sauki akan samun najasa a jikin mutum To saboda haka, amma ita al'amari na najasa da kaɗan ɗinta da mai yawanta ga baki ɗaya babu wani sassauci a kai. Shi ne cewa ƙalilu kullum najasatin gairihi wa kasir ha sawa'un da kaɗan ɗin najasa da mai yawanta to duk daidai ne. Duk wanda ya kasance ya yi sallah da najasa, to wannan shi batun sake sallah ake saɓanin shi wannan na jini ɗin. eh najasan nan kaɗan ne ko kuma mai yawa ne sai mutum ya yi sallah da ita kaga ya yi sallah yana mai ɗauke da najasa to wannan zai sake sallar shi ka'idar da sallah sai ka tarar da gashi ashe tufafinka akwai najasa kaga ka yi sallah kana mai ɗauke da najasa mun gane ko to wannan za ka sake sallah malam ya ce ودم البراغيز ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش kuɗi na jini na kuɗin cizo shine baragis jini na kuɗin cizo to bai zamo dole a kan shi sai ya biya wawwanke shi ba illa an ya tafi shi sai dai idan abin ya yi tsanani ya yi yawa saboda me kuɗin cizo shi ma ba a raba shi da jikin ɗan adam cewa sai an je nan ga jinin kuɗin cizo, ta nan ma ga jinin kuɗin cizo, ta nan ma ga jinin kuɗin cizo, a ce sai an yi aikin wanke shi, to ya zamanto mai wahala akan akan akan ɗan adam musulmi lokacin ibada. To wannan shi an yi rangwame a jini irin na kuɗin cizo, abin da ya shafi jini irin na sauro da sauransu. saboda wannan shi wato mai sauƙi ne ka gan shi a jikin ɗan adam kuɗin cizo da ɗan adam wato shaƙiƙan juna ne da yadda suke za ka ga ba a kaucewa ba a rabuwa da su illa an ya tafi shi sai dai idan abin ya yi tsanani to kuma wannan mun san in an ce abu ya yi tsanani wannan ko mun san shi wato bi ma'ana ya wuce haddi wannan babi kuma ya ƙare a nan za mu shiga sabon babi insha Allah. babu fi sujudin Qur'an wannan babi zai yi mana bayani akan sujada da ake yi na cikin Alkur'ani shi yana da dalilan da isa ake yin su da kuma wuraren da ake yi wa sujudin Qur'ani sujada da ake a cikin Alkur'ani ana yi a wurare ɗai-ɗai-ɗai ihda ashar sujadatan wato wurare goma sha ɗaya wa hiya min al-azaim wayannan su ake kiransu wato daga cikin manya-manyan wurin da ake yin sujudi tilawa su ne sujadin da ake in mutum yana karatu malam ya ce laisa fil mufassal min ha shay'un babu a cikin duwalil mufassal mun gane ko shine daga suratul hujurat har ya zo zuwa suratul nasi to babu inda ake yin wannan sujada amma akwai ayoyi da zaka gani yawa na sujada din to amma ba a yin sujada a wannan waje daga suratul hujurat su ake kira al-mufassil wato surori da aka rarrabe su da bismillah bismillah wanda suke da yawa a wannan wuri zaka ga ai daga hujurat yayi kasa nan basmala suka fi yawa mun gane ko yawa na farko fi alif lam mim sad to wannan shine waje na farko inda qaulihi inda Allah yake cewa yusabbihuna hu wa lahu yasjudun karshen ma suran kenan daga ita sai suratul anfal to wannan shine sura na farko ko kuma aya na farko ko kuma ƙarshen aya na farko a cikin alkur'ani inda in mutum ya karanta wannan to zai yi sujjada to ba shi kadai ba ba mai karatun kadai ba har wanda yake sauraron wannan karatu mun gane ko mai sauraron karatu yana yin sujjada idan ya kasance shi mai karatun zai iya jan shi a limanci in ya cika sharɗan limanci, to wanda yake sauraron mai karatun shi ma zai yi sujjada. Kaga na farko dole ya kasance yana da alola, dole ya kasance baligi, dole ya ya zama mukallafi kenan, sannan kuma ya kai ya ja sallah, to waɗannan in ya yi karatu, sannan shi kuma mai sauraron karatu yana sauraron wannan karatu ta hanyar sauraro bi ma'ana ta hanyar yana niyyar shi shine sauraron karatun kamar yana ɗaukan karatu ne a wannan lokaci din to idan shi ne wannan karatu ya kai ayan sujada ya sujada shi ma zai yi wannan shine sharadai na na na yin sujada din ga shi mai sauraro amma banda mai karatun da kawai yana so ya sanar da kyawun kira'an shi shi wannan in yayi sujada kai ba za ka yi ba saboda kai ba kai ba hadafinka ba shine a wannan waje ba mun gane ko shi ko ya yi sujada kai ba za ka yi ba wala hu yasjudu huwa akhir ha wannan wannan din shine karshen wannan sura wa yusabbihuna hu wala hu yasjudu huwa akhir shine karshen wannan sura din to fa man kana fi salati duk wanda ya kasance yana cikin sallah yasjudu ha zai yi wannan sujada din shi ma ko da a sallah ne liman sai ya karanto aya ta sujada to zai wuce ya yi sujada ɗin. To amma in ya yi sujadan zai sake tasowa ba. Domin ya yi sujada bai taso ya tsaya ba to me zai yi kenan ina ruku'u kage bai yi ba ko? Yawwa shine ce wayan zuduha fa iza sajadaha idan yayi wannan sujada kama sai ya sake miƙewa wa qara'a sai ya karanta minal anfali wato farkon suratul anfal tunda wannan ƙarshen sura ne farkon surar da ya biyo ta suratul anfal ne to sai ya karanta wasu ayoyi daga cikin suratul anfal aw min gairi ko kuma ba ma suratul anfal ba ma wata surar daban kaga dai ya ƙara akan ayan da da ya tafi sujada to ya tashi sai ya ƙaro wasu ayoyi kafin nan sai ya yi ruku'u shine yace ma tayassara alaihi abin da ya sauƙaƙa a gare shi ko daga suratul anfal ko kuma wata sura ɗin. Sun raka'a sai ya yi ruku'u. Wasajada firra'adi eto in ya yi ruku'u kaga ya ci gaba da sallah kenan har ƙarshe. Abinda malam yake so mu kiyaye a nan idan ka karanta aya ta sujjada a cikin sallah, to idan ka yi sujjadan ana so ba ana so ba dole ne ka sake miƙewa, saboda me ka kawo ruku'u. to lokacin da ka miƙe ɗin ana so ka karanta ayoyin da suke gaba da wannan aya na sujada ko kuma ma wasu ayoyi daban mun gane ko kafin ka je ruku'u ɗin Allah ya taimake mu to wannan kenan na wancan sura sai malam ya ce wasu jada firra'adi wa firra'ad a can kuma suratul ra'ad inda qaulihi ta'ala inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa zilalahum bilguduwi wal asal shi ma ƙarshen sura ne to a daidai wannan wajen in mutum ya karanta zai yi sujada sannan zaka to zaka to sai suratul nahl shine na uku inda Allah yake cewa ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun nan ma wajen yin sujada ne wa bani isra'il sai suratul isra'il inda Allah yake cewa wa yakhruna lil azqani yabqu yabqun wa yaziduhum khushu'a nan ma sura ce aya ce ta sujada in ka karanta wannan ka zo kushuwan din nan to za ka yi sujada wa fi maryam haka na cikin suratu maryam inda Allah yake cewa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya nan ma in ka zo za ka yi sujada wa fil hajji awwalaha a cikin suratul hajji akwai wajen yin sujada guda biyu akwai na farko akwai na biyu to a na farkon ne ake yin wannan sujada din eh inda Allah yake cewa man yuhinillahu fama lahu min mukrim inna Allah yaf'alu ma yasha to a nan nan ma za ka yi sujada. Wa fil furqan cikin suratul furqan nan ma akwai ayan sujada inda Allah yake cewa anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura nan ma waje ne na yin sujada. Wa fil hudahudi nan ma akwai aya na sujada inda Allah yake cewa Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Mun gane ko can ƙarshen kisan Bilkis kenan, to nan ma akwai aya ce ta sujada in mutum ya karanta zai yi sujada. Wa fi alif lamin tanzil nan ma akwai aya na sujada inda Allah yake cewa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun nan ma aya ce ta sujada kana gamawa sai ka sai ka yi sujada din. Wa fi sad a cikin suratul sad akwai wajen yin sujada inda Allah yake cewa fastaghfara rabbahu wa kharra raki'aw wa anab nan ma wajen yin sujada ne. Wa inda qaulihi wakila aka ce a inda kauli can inda inda Allah yake cewa innahu la zulfa wa husna ma'ab nan ne wajen to an samu wato ruwaya biyu kenan wa fi hamin tanzil nan ma akwai wajen yin sujada inda Allah yake cewa wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wala yazjudu sajdatan fi tilawati illa ala wudu'in to wannan sune wuraren da ake yin sujjada a cikin alkur'ani za ka samu har nan cikin nan wato daga hujrat zuwa ƙasa akwai wuraren sujjada kamar guda uku ko hudu to amma su laisu minal aza'im ba sa cikin wanda ake yin sujjada ko da an karanta su yawwa malam yace wala yazjudu sajdata fi tilawati illa ala in ba a yin wannan sujjada din sai dai in mutum yana yana da alola wa yukabbiru laha ana yin kabbara lokacin da za a yi sujada din wala yusallim amma ba a yin sallama in kai wannan sujada din to zaka taso ba tare da sallama ba mun gane ko duka wato abin da yake cikin ta kamar abin da yake cikin sallah ne wa fit takbiri wajen yin kabbara fi raf'i wajen dagowa daga sujada din to sa'atin an samu yalwa ko in ka samu kai shikenan in ma baka yi ba duk dai babu wani abu amma malam ya ce wa in kabbara in kai kabbara din lokacin da zaka dawo ka zauna fa huwa ahabbu ilaina wannan shine abin da yafi soyuwa a gare mu wa yasjudu ha man qara'a hafil faribati yana yin wannan sujada din wanda ya karanta ta fil faribati a sallah na farilla zai yi wannan sujada wan nafilati da wanda ya karanta a sallah na nafila zai yi wannan sujada din wa yasjuduha man qara'aha ba'da subhi hakan nan yakan yi wannan sujada duk wanda ya karanta ta ba'da subhi bayan sallan asuba malam yusfir matukan rana bata soma haske na fitowa ba yawa in rana bata soma haske ba kamar irin war haka to mutum zai yi wannan sujada din amma in rana ta soma haske za ta fito din nan to ba za ka yi sujadan ba yaushe ne muka yi wani karatu irin wannan ko? wa ba'dal asri haka nan ma zai yi sujada din bayan sallar la'asar malan tasfarra shamsu matukar rana nan kuma bata soma dishi dishi na faduwa ba nan haske na fitowa shine isfarra mai sinin can kuma tasfarru mai sadin na faduwa kenan yawa bambancin su duka harufan kalmomin kamar iri ɗaya nan isfarra in tana haske za ta taso can kuma tasfarra in taso ma dishi dishi za ta faɗa za ta fi taso ma komawa fasi fasi yawa to bambancin su kenan to in an taso ma fasi fasin nan to nan ma ba za ka yi ba za ka yi sujjada ba hakan nan kuma in taso ma haske za ta kullo nan ma ba za ka yi sujjada ba amma kafin waɗannan lokacin duk in ka karanta alkur'ani ka kai aya na sujada za ka yi sujada a wannan lokaci din kuma babu ya kare a nan insha Allah gobe za mu shiga sabon babi abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam na'am ana sallah eh yan shi daman shi daman karatun ka karanta ka zo kana jan mutane sallah a sallan ma sai ka je ka karanto ayan da za ta kai ga yin sujada hakan ba a so ba to amma nan sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita karanta suratul sajada mun gane kwanda akwai kuma ayan sujada a ciki a sallah na asbahi yau ba wai an ce yin hakan laifi bane amma irin hali da muke ciki na rashin wayewa na ilimi da sauransu da irin waɗannan abubuwa ka karanta aya wanda ba na sujada ba shi yafi akan ka karanta aya na sujada a cikin sallah amma har in ka zo kuma ka karanta ayoyi wanda za su kai ga yin sujada a cikin sallan dole sai ka yi ta mun gane ko yau ba za ka ce za ka bari ba amma in baka yin ba fa sallan kafa ba ta ɓaci ba yawa mamu ba za su ce tunda da yi sujada a ayan sujada ba bari mu sake sallah a'a ba a kai ga wannan ba baya cikin abin da suke bata sallah dan ba a yi ba kai da wannan lokaci ka kasance wato cikin masu laifi kai liman da ka ja wannan sallah ɗin domin su kuma mamu ba za su yi sujjadan ba sai in liman ya yi sujjada yau dan liman ya karanta ayoyin sujjada mamu suna ji amma liman bai yi sujjada ba to su mamu ba za su ce kai tunda bai yi sujjada ba mu bari mu yi ma dawa mu same shi ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi an sanya liman domin a yi koyi da shi in kai kai naka a wannan lokacin dawa kai koyi ana bin liman ta kai baka bin liman ba a wannan lokaci din yawa sai liman ya yi shine kai kuma za ka yi in liman bai yi ba ba za ka yi ba amma an yi laifi in ba a yi ba yawa almuhimmu in a cikin salloli ne a cikin kuma irin yanayi irin namu wannan to an fi so kada ka karanta ma ayar da za ta kai ka suran da za ta kai ka ga yin sujada a cikin ayoyi din tun daga surori nan da yawa wallahu alam Eh, ana sallah a zahar ko la'asar shi kuma liman ya karanta ayar sujada. To kage shi zai tafi sujada, ma mu ko za su masu bahanan layi, tunda ba taɓa tafiya sujada da gaskiya ba. Yawa. yawwa eh shi ne kan duba kamar ina yawan faɗa mana akwai a yadda ake kafa hukunce-hukunce kama a mazaba na maliki akwai abin da suke kira saddin zari'a ko kuma saddin zara'i wato taushi rufe kofan wani abu kafin wani abu ya zo ya bawo yawa to suna kafa hukunci ma da irin wannan to kaga kamar yanzu ana azahar sai mutum kawai ya tafi liman ya tafi sujada kaga ma mu za su yi ta cewa subhanallahi not knowing that shi liman ya tafi sujada ne saboda yin sujada na tilawa mun gane ko shi sai ya tafi wannan sujada nan kuma an bar mamu da cewa subhanallahi ya ko shi ba zai dawo ya ce a'a sujadan tilawa za mu yi yanzu ya ba zai faɗi wannan ba to kaga shi karanta sura wanda babu wannan ita ta fa irin wannan waje din yawa Allah ya taimake mu wa alaikum salam
karatun da muka yi yanzu na magana kan yawanci haɓan nan na kaga bayani ya nuna cewa zai iya zuwa can ya wanke in ya ga liman zai iya sallamewa matuƙar sallar ba ta juma'a ba ne zai cika ta mata eh amma sai aka nuna mana in na juma'a ne sai ya dawo cikin masallacin eh wannan yana nuna mana muhimmancin sallar juma'a sai an zo sahu ya harhaɗa a eh cikin sahu sai ya kai gare shi sannan kuma bayan wannan wato eh, yana magana kan shi sallar aka ce duk wanda haɓa ya kama shi in ya ga yana tunanin cewa liman ya idar da sallah shi ya cika sallar shi a can ɗaya da sallar juma'a shi kuwa sai ya dawo cikin masallaci kafin ya cika domin ai ita sallar juma'a ba a yin ta ba a yin sallar juma'a sai a masallacin juma'a mun gane ko to duk abubuwan da ake na sallar juma'a ya tattare ne a can masallaci din in ka tsaya daga nan gida ka ce yanzu bari ka yi sallan juma'an ta zo a nan kai bar- kai ba dama ka yi sallan juma'a kamar a masallacin mu nan sai ka je can to haka duk wani abin da za a yi na gyara ko a kanta a can za a je a yi hakan nan kuma in za a yi sallan juma'an a ko ina kake za ka bi liman sallan juma'a to kada ka yadda a samu ga abin da ya yanke masallacin da inda kake sai sahun ya taho har nan ya same ka yanzu a nan za ka ga yanzu a je sallan juma'a wanda suke a gefe nan ko daga ma gidan garba ara gidan sakatare wasu suna yi a nan wannan duk ba su da sallan juma'a ko ba su da sallan azhar mun gane ko saboda sahun sallan juma'an bai zo ya tadda su ba masallacin da nake so a fito eh sai saboda su ba su je masallacin juma'a ba ko kuma daga nan ma kafin gidan gara gara gara ma gidan Abdurrahman shi sahun yakan iya tahowa ya taho ya taho ya zo nan eh shi yakan zo har nan to amma in ka yi shi a wancan gefe can eh, hanyar mai ko tsallake ne an riga an samu abin da ya raba masallacin da inda kai kake yin sallah sahu bai zo ya sadar da shi ba ai abin da ake yi kwakwata na yawa nan masallaci ana sallah ba amma kana masallacin AA kuma kana bin sallah a nan gurin.
a masallacin AA sai ka bi sallan juma'a a nan Juma'a ana sallah a nan.
to kai ne ne- to me yasa ba za ka tuwo nan din ba To, kan kai so za a yi da an fi kai sallan azhar ɗinka a can ka bi juma'a a shi sallan juma'a ba kamar wannan salloli sauran salloli na na azhar la'asar magriba ba shi salloli na azhar la'asar magriba in in sautin na isa gare ka to za ka bi wannan sallah ɗin. Mun gane ko? Amma sallan juma'a kuma shi ba batun sauti ake yi ba, batun sahu na isa gare ka. Inda kake sahu ya je, yau ko da na rabi ne, amma sahu ne tun daga tun da har na rabi. To shi kenan sai ka yi sallanka. Yau to amma an samu abin da ya zo ya yanke sahun gabaki ɗaya. To ma kai ka je ma ka shiga wani masallaci a can kai kuma kana bin su a wannan sallah a'a wannan bai yi ba a je a duba wannan waje wannan bai yi ba a ka'ida na sallan juma'a domin ai abin da ake so a sallan juma'a ba a yi shi ba dalilin da yasa aka ce a je sallan juma'a a je juma'an ba a samu wannan dalilin ba in kai haka shi yasa ake son sun haɗu ittisali na sau'in saduwan saho ɗin da inda kake Allah ya taimake mu ko ya ne malam sa'adu yawwa daga kalilin ko kujin samun eh ana bin sallah yana gaban liman mata eh kafin a isa masallacin ma Mm.
wancan masallacin ke bi eh nan mai lalacin juma'a ne amma daga nan gun gaba da gun sale ne a na ruwan yayin Eh.
yayin ko babban liman.
sha nan zai shimfiɗa da duma Kuma ai ya-
Okay. Ya can tsallaken titi. To ya kamata dai a dinga gyagya a gyaggyara kuma eh, limamai a masallacin lallai a dinga jan hankali. Kaga in ka je kamar yanzu in ka je kamar Saudiya. Su kama ba dama ka yi sallah a gaban liman ɗin. Haraba ne sosai a masallacin Madina nan, amma za ka ga inda aka shata. Kai ba za ka je gaban liman ka yi sallah ba sai dai a baya to wannan kuma sabanin mazhaba ne su suna bin mazhaba hanbaliya yau ba a yin sallah a gaban liman saboda dai wancan hadisi da muka sa ji ila limamu liyu tamadi domin a yi koyi da shi to ya za ka yi koyi da wanda yake bayan ka ka ga ba za ka yi koyi eh ah, wanda za ka yi koyi da shi ka yi kullum ya kamata shi ne a gaba kai kuma kana koyi da shi so to wannan fahimta ya sa su ba za su yi sallah a gaban liman ba yau saɓanin mu da muke bin mazhaban malikiya tunda dai duk sallah ake kuma a waje ɗaya sautin na zuwa mana kuma mun san me ake yi sai wannan ya kasance mu yi ta mabiyi mu yi koyi da shi cikin ayyukan da suke yi saboda muna ganin abin da yake yi a gaban mu a yanzu muna ji su yawa mu muna ji ko mun san me yake yi yau su kuma kana ganin me yake yi yau inda aka samu bambancin fahimta a wajen kenan to saboda haka gaskiya kamata a daɗa faɗakar da um, eh, mutane wajen sallar juma'a ɗin sai an samu saduwan sahu da inda suka komai nisan wajen to a samu sahun ne ya kai wajen ba kai ne kawai gudun cewa ba za za ka rasa sallar juma'a sai kawai ka kafa ta- da doman ka wajen ka shimfiɗa ka so masalla ba a yin haka a sallar juma'a Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين